daga tara zuwa goma tare da babban malami ma Sheikh Abdul Malik insha Allah tare da shi a yau za mu gabatar da shirin mu kamar yadda muka saba insha Allah kafin mu shiga shirin mu gadan gadan akwai wani abu da ya kamata mu dan tattauna akan shi kafin mu shiga shirin mu don tunatarwa ne ga ƴan uwan mu wannan lokaci na sanyi akwai ababen da ya kamata mu tattauna tsakanina da Sheikh Abdul Malik insha Allah za mu dan fadakar da ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu game da hukunce-hukuncin da suka shafi lokacin sanyi da abin da ya kamata mutum ya yi a ciki da farko dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
shek abin da muke son mu fara tattaunawa kai kafin mu shiga shirin mu gadan gadan na'am wannan lokacin sanyi lokaci ne da ya kamata akwai hadisai daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan mahimmancin yin alwala da kuma cika alwala.
na'am To a lokacin sanyi za ka ga mutane kuma da hadisin da suke magana akan almasu ala jawrabai Na'am.
da almasu ala Ala kufai na'alai.
ko ala nalai duka hukunce hukunce ne da ya kamata mutane su san da su. Sannan kuma idan an mutum ya sa soset Mhm.
ko soset an aka sashi shin yaya hukuncin shi soset yake.
Mhm.
Mutum ne yake misali yana nan kwance a likita.
na'am ya yi rauni Na'am.
kuma aka masa bandeji na'am ya ya kamata shi alwala Na'am.
duka waɗannan ababe insha Allah za mu tattauna Na'am.
saboda muhimmancin su a wannan lokaci don menene eh, sanyi misali akwai mutanen da misali in suka taba ruwa masu sanyi zai iya ƙara mi rashin lafiya rashin lafiya Na'am.
ko kuma ko da bai ƙara rashin lafiyan ba zai jinkirtar da samun lafiya na'am sannan kuma eh, a wannan ne waɗansu kuma suke samun dama su sha kwana ga ruwa ya kamata a shirya su na'am hatta ya idda al'ala da ma malaman fiqh suke cewa gaskiya to bai yi i'dadin ala ba na'am kuma sai yi tazarce ya je wancan hukuncin da shi anan eh, malamai suka ce dole ya kamata kenan in mutum zai kwanta ya shirya ko da ruwan sanyi ne akwai hanyar da zai bi mai misali yanzu Na'am.
Allah ya sawa kai al'amura zai mi zai iya dafa ruwa na'am shi za ka shi- shi zafafa su sai ya amfani da su gaskiya menene yanzu han- jan hankali da zaka mana a wannan lokaci
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Eh, kafin mu shiga cikin wannan shiri gadan-gadan akwai nukta guda biyu da ya kamata mu ɗan haskaka kaɗan. Nukta ta farko shine cewa caccanza lokuta ɗaya ne daga cikin dalilan da suke nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala. Yani za ka ga wani lokaci a yi zafi, wani lokaci a yi sanyi, Mm.
wani lokaci a yi tsaka-tsakiya.
wani lokaci dare ya yi tsawo wani wani lokaci da yawa waɗannan dalilai ne da suke Ayoyi ne daga ayoyi cikin ayoyin da suke nuna cewa Allah akwai shi.
akwai shi kuma yana da ikon komai Na.
kuma shi yake tafiyar da al'amura don da za mu ɗauki misalin me yasa lokacin sanyi wani bai isa ya kawo mu kanshi zafi ba Allah to kaga wannan kadai ya ishi mutum ya zamanto aya to kuma sai Allah ya kasa duniyar nan kashi kashi akwai wuraren da zafi ya fi tsanani akwai wuraren da sanyi ne babu ma zafi kwata-kwata Mm.
akwai wuraren da kuma sai Allah ya bar su tsakatsakiya ba zafi ba sanyi ina fata an fahimce ni abinda suke cewa wajen tsakiyar duniya al-khatt al-istiwa'i Mm.
mafi yawancin tsakiyar duniya da suke cewa khatt al-istiwa'i babu sanyi babu zafi ana daidai wa daida da zafin da yauwa da tsayin to kuma wuraren da akwai waɗansu wurare kamar inda akwai sahara musamman zaka ce akwai zafi lokacin zafi akwai sanyi lokacin sanyi to Allah subhanahu wataala shi ya karkasa wurare kuma waɗannan lokutan suna ɗauke da hikimomi ba banza ba Allah.
wato ma'ana bayan ma kasancewa su ɗaya ne daga cikin halittu na Ubangiji kuma suna nuna kudurar Ubangiji da ikonsa da kasancewarsa sannan suna ɗauke da wasu alfanunnuka waɗanda mu wani lokaci ba za mu fahimce su ba da yawa daga cikin mutane suna sa tsammanin lokacin zafi kamar suna cikin bala'i suna cikin tsanani alhali shi kanshi zafin nan yana da da wani na amfani da amfani da zaka duba in an ka ce ba za a ma iya lissafawa ba sosai To, to hakan ga wanda sanyi idan kasashen da ba su da sanyi ba su da zafin nan suna bukatar wannan zafi muna gani ai turawa suna zuwa kasashen mu su zo su su su su su sanya irin sutura ma irin tamu su biya kuɗin cikin jirgi a ɗere tur da turisim da waye su zo saboda su sha wannan hantsin na rana na kuma muna gani mu da kanmu a ba bari ba kai ka daga turawa in kai kai daga turawa ka ka kai ta nisa yanzu da yawan mutane suna jiran rana ta fito a je daidai inda hantsi yake a sha hantsi in sanyi yayi yau na kaga wannan ya nuna maka cewa ashe shi ma yana da amfani abin nan da ka kasance kana gudu yanzu kuma gashi kana nema ne to wannan nukta ta farko kenan nukta ta biyu shine zamu gane addinin musulunci addini ne wanda yake ya shafi komai da komai ma'ana bai bar wata qadiyya ba ko wata mas'ala ko wani suje wanda bai tabo shi ba sannan kuma aslan an gina shi ne akan sauki da saukakawa ba a gina shi ba akan tsanantawa Allah ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana son sauki gare ku ba tsanni yake bukata gare ku ba kenan duk abin da Allah zai shar'antawa ba amfanin Allah bane amfanin mu ne sannan kuma Allah ba zai kallafa muna abin da ba za mu iya ɗauka ba duk abin da an ka ce ka yi an tabbatar da za ka iya in lalura ta zo ba za ka iya ba kuma an ɗauke maka amma lalura nan ta zama to lalura ce tabbatatta ba wanda ɗan adam ya kirkiro maka shi ba ina fata an fahimci ni to wannan shine abin da ke so amma in muka koma bisa ga ah, abin da ya shafi yanzu lokaci na sallah asuba da abin da ya shafi wanka da abin da ya shafi alwala waɗannan abubuwa ne waɗanda sun zo amma na farko shine lokacin sallah ita sallah asuba ko ga lokacin zafi mutane ba su zuwa balle kuma lokaci balle lokacin sanyi dama lokacin da turawa suke son su yaƙi daula ta musulunci andalus wanda ake cewa andalusi ko mu ce Espanya yanzu sun gaya wa mutanensu kafin ku yaƙi waɗannan mutane akwai ababe guda uku da ya kamata ku ga sun tabbata to na farko shine suka ce suka tura waɗansu mutane su je su yi karatu don kafirai suna zuwa karatu a Andalus a wancan lokaci kuma har yanzu kafirai suna zuwa kar- karatu kasashen musulmi har Saudiya ma sun kenan sai a tura Yahudawa su je jami'an Madina da jami'atu Ummul Qura da jami'a kai jami'atul Imam Matar Riyadu da eh, Malik Saud har kafirai ma suna ɗauka an san da kafirai na ana kwaɗayin su musulunta to amma waɗansu da sunan musulunci za su zo su je jami'ar madina saboda madina da makka kafiri bai zuwa to amma riyadu can ba haram bane kafirai suna iya su zo shi yasa har da kafirai ana bari su zo su yi karatu don saboda su amfana tana yiwa in suka ga rayuwar musulmi su musulunta ba muna sukar gwamnatin saudiya bane to sai ba yahudi ya zo saudiya ya karanta karatu masalan ya karanci kulliyatul hadis ya karanta hadisai ya san su da kyau to kaga bayan ya yi karatu shekara ashirin a madina ya san hadisai sai ya koma amurka ko turai ya san yadda zai yi ya shiryo banna ya kawo ta cikin kasashen musulmi wanda ba duk malami ba ne ma zai iya gane wannan don shi abin da ya speciality saman shi ne haka ko hadisi ko tafsiri suna yi ba musulmai bane sai su zo to turawa wancan lokaci suna tura mutane su je su yi karatu a kasashen a kasar musulmi daula wadda musulmi suka gina a Spain sun yi ta kokarin su kai hari su ruguza wannan daula amma sun kasa to sai suka ce ku kalli abubuwa guda uku na farko duk lokacin da kuka ga mafi yawancin su ba su samun jam'in sallah asuba to alamun lokaci ya fara bayyana kenan domin duk lokacin da musulmi suke samun sallar asuba hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya sallar asubahin cikin lokaci kana fi zimmatillah yana cikin kariya ta ubangiji to 99% mu dauki nan Nijar an ce 99% musulmi ne to ban yi mubalaga ba an gane ne in ce 99% ba su samun jami'in sallar subahin cikin lokaci to kaga kenan wannan ya nuna ba su cikin karewa kariyar ubangiji sai tura su ce to ku dibi wannan sai aka zo sai aka tura ajin sikiri sai aka gano jam'i in ana sallar asuba sahu na farko kawai yake cika wani lokaci ma rabin sahu kenan waɗannan mutanen mafi yawanci su zama da sallah ba ka gane ni wanda kenan matsala ta samu abu na biyu sai suka turo suka zaɓo suka tattaro suka tato suka tsabbato 'yan mata masu kyau sai suka tura su a cikin jami'o'i suka ce ga 'yan matan mu a karantar da su addini amma waɗannan 'yan matan aka ce musu duk wanda ya nemi ku cikin malaman makaranta ku aminci shikenan aka tura su Eh, an an kai yan mata yantar na yan mata masu kyau na tura dama ai su ba karatun addini kai su ba wata manufa ce sai malamai suka fara afka musu suka ce to madalla dama jagororin al'umma na suna Allah Allah sauran su mun san mun kare da su ga waɗanda dama muke son mu kare da su sako ya shigo cikin shugabannin ne kaga an riga shugabannin ne na addini kina kaga mun samu dama abu na uku suka ce ku kalla in kuka ga su kiyaye da lokaci ba to lokaci yayi sai mutum ya zama to da musulmi yadda suke kula da lokaci komai cikin lokaci ne amma yanzu abinda an mafi sauki wanda ba a kula da shi ba shine shine lokaci musulmi yana banzantar da lokaci yana banzantar da lokaci to waɗannan abubuwan guda uku da suka tabbata shine dalilin da yasa suka afka ma daular andalus da yaki to wannan yana da kyau musulmi mu gane wannan kenan zancen cin nasara da muke nema Allah ya taimake mu ko mu samu nasara ko abin da ya kama da haka in ya zama to katrovendijinan fursan ba su samun jam'in sallar subahin la lokacin zahi lokacin da babu matsala ballantana ko balle lokacin sanyi wanda mutum yana ji lokacin zafi mafi yawancin mutane suna bacci don dare bai da tsawo a lokacin zafi Allah ya ce yulijul layla fil nahar wa yulijul nahara fil layl Allah yake daukar lokaci ya sanya shi cikin wancan sai wancan zama mutum ya fi tsawo lokacin zafi dare ya fi tsawo yini ya fi tsawo lokacin sanyi yini abin ga dare ya fi tsawo kenan in ana sanyi dare tsawo yake da shi in ana zafi yini tsawo yake da shi aksikin juna awa ashirin da hudu ne shi saka ke ganin yanzu tun karfe shida da wani abu an yi an yi sallar magriba amma in lokacin zafi ya shigo bakwai ma ba a yi sallar magriba ba an gane ni wannan kudura ce ta Ubangiji. To kaga lokacin zafi mafi yawancin mutane ko kiran sallah ba sa ji domin mi domin sun lokacin bai da tsawo bacci bai ishe su ba an tsaya an yi hirace hirace na banza wani ya aure wance wani ya sace wance wani ya sai wuri kaza wani kaza shi yi an yi fira ta banza da ta siyasa da ta tambada da tana gaita an tayi an biduri an kwanta wani na ta saman internet yayi zaman shi sai minuwi sai karfe ɗaya biyu uku ba wata rishar sheki ba ya shiga cikin nan ya gano hoton wannan ya shiga wannan wani ya ce kaza ya yanzu da internet ya lokacin internet wanda dibo kwanakin baya shugaban ƙasar Amurka Obama yana saman internet yana rike da portable dare yayi mata sai ta ga ya bata mata lokaci ta zo ta suce portable ashe ana gani akwai kamera kashe an ka dauka shugaban kasar Amerika matar shi tana abin nan zargin shi akan yana bata mata lokacin ta gaban sa to fa ma ba loka ga wanda ba shugaban kasar Amerika ba kenan lokaci haramun ne in mutum ya san bai samun jam'in sallar subahin ya kware lokaci mu ko abin da muke yi kenan in an je fakarai haddis wala haraj ita fakari ba ta da iyaka uwa da uba su shiga su ce to in kun kare da ke da shi in kun kare hira ki rike wurin hira kaga karhe ɗaya biyu uku su ko gayu internet bayan internet hira bayan shira belot bayan ga sunan abubuwa na shirme to sai kaga mutum sai ya kai karfe uku na dare hudu kai akwai fadar da sai an ce Allahu akbar sai ce lokacin kwana yayi to kaga lokacin zafi shi ko lokacin sanyi duk yadda ka yi bacci fil ghalib sai ka gaji da bacci to mafi yawancin mutane suna jin ana kiran sallah amma kuma ba sa tashi shaytan ya abin nan ya riga ya istahwaza alaihim shaytan to wannan shine nake kira zuwa ga musulmi cewa yadda muke tunanin Allah ya taimake mu ba haka bane muna ganin cewa waɗanda Allah ya taimaka mu ci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma suka yi suka mallaki inda aka kore su sun kasance suna da ‘ya'ya an walakantar da ‘ya'ya an kwace, suna da mata an kwace matan nasu, suna da dukiya an kwace ta, duk don mi don saboda addini. Sun ba Allah duk abin da suka mallaka. Na farko sun yarda su bar ‘ya'yansu saboda Allah, su bar matansu saboda Allah, su bar garinsu saboda Allah, su bar kasuwancinsu saboda Allah, su ba da rayukansu a kashe saboda Allah. kaga waɗannan Allah shi yasa Allah kire su ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya abin da muke bibi wai haka zo ka iske wani dan shi a waya zuwa ya zage su to kai Allah ya ce ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya to kai yanzu ka dawo ka ce waɗannan ba masu gaskiya bane da Allah ne kake yi koko da su kake yi kaga abin akwai matsala Allah ne ya sauka to anan abin da muke so in ci muna so Allah ya taimake mu sallah a lokaci sallar subahin ya za a yi mu same ta cikin lokacin zafi ya za a yi a samu ta cikin lokacin sanyi to kaga wannan sai zamanto abu ne wanda al'umma musulmi ya kamata ta dawo ta yi karatun ta nutsu ta kiyaye sallah wannan ba ina magana bane kan yara hatta da uwayen su ma suna bukatar wannan ma'aikatan gwamnati sallah bata dame su ba za ka ga mutum jam'in sallar subahi nake magana ya tabbatun wai akwai masallacin ne service da wani abu da azhur da la'asar da magriba dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun akwai salloli guda biyu masu nauyi aqalu salati alal munafiqin salatu isha salatu subha in dai kana son ka gane mutum yana da cikakken imani yana kiyaye sallah daga sallah asuba da sallah isha yake gane ba saboda mi saboda suna da alaka da lokacin gajiyar dan adam sallar asuba ana bacci sallar isha'i ana so a shiga bacci suna da nauyi ga dan adam tashin nan da lokacin kwanciya lokacin da dan adam yake son ya karkata zuwa ga lokacin baccin shi to lokacin da in ya tuna da Allah wannan ya nuna da gaske yake kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake su mafi nauyi akan munafikai kenan nan ko munafiki munafiki babba ko munafiki wanda yake karamin munafinci almuhimmu dai tana da nauyi akan su to yan uwa musulmi wannan kenan dole mu kula da wannan bayyuwa sallah asuba sai sattar taranta ake yin ta bayyuwa sai witta bayyuwa sai inda mata samu kaga ma'aikaci ya tashi sattar trans yayi wanka zuwa sattar karant yayi sallar asuba 2 minutes ya dauki mota ta yayi service bayyana zai yi ratan lokacin aiki amma yana yarda ya yi ratan sallah babu ruwa nai wasu sai lahira ne to abu na biyu sai mu zo zuwa ga hukuncin kamar mutane musa ana samun mutane masu matsala kafin wannan lokaci ayoyi sun sauka akwai ayoyi guda biyu suke da alaka da wannan qadiyya aya guda tana cikin suratul nisa aya guda tana cikin suratul maida aya da a cikin suratul nisa ita ce fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن, وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا آية تبيو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وتن آية تفرقوا تنتكي سورة النساء وأن آية كما تنتكي سورة المائدة to in muka duba sai ayoyin suka zo guda malamai sun yi kokarin su nuna menene bambanci tsakanin waɗannan ayoyi saboda da yawan malamai ko waɗansu ƴan uwa sai su ce ai ayoyin suna magana kan abu guda ne a'a wannan aya ta cikin suratul nisa ba ta yi magana kan zancen alwala ba an gane ni wannan aya ta cikin suratul ma'ida ita ce ta yi magana kan zancen alwala kenan sai mu samu nan qadiyya guda biyu tunda waccan ta ambaci wannan wannan ta ambaci biyu kenan wanda ta ambaci biyu tana ɗauke da bayanai da ma'ana fiye da wadda ta ambaci ɗaya. To sai mu kalla Allah subhanahu wa ta'ala da ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasibu tare ce wa in kuntum marda in kun kasance kuna da rashin lafiya wannan ya kawo halatul istisna'iyya dan adam fil ghalib babu inda zai je a duniya ba zai samu ruwa ba domin ruwa abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hure shi a ko ina an gane ni to abubuwa guda biyu dan adam ba inda zai tafi bai same su ba akwai ruwa akwai ƙasa duk inda zaka je bisa ƙasa zaka ci don babu wurin da zaka taka babu ƙasa duk inda zaka je daga ƙasa sai ni sai ruwa albarru wal bahr to waɗannan ababen sai Allah subhanahu wataala ya bar su zamanto wato abubuwan da za su tsarkake dan adam ruwa saboda su da kansu ma'ilimta na duniya yanzu bincike ya nuna shine abin da bai dauke da microbe kuma microbe ba su iya rayuwa a cikinsa mafi yawancin microbe da sun shiga cikin ruwa mutuwa suke yi to sai Allah subhanahu wataala sun ya ce zama to shine zai yi zai tsarkakar da mu abu na biyu kasa to ita kasa tana daukar microbe ba kamar ruwa ba amma ita ba tana wanke microbe tana goge su tana gusar da su tana kashe su to sashi sai a tayi sai a tayi zuwa ga wato wato abin albadal shine abin nan ƙasa in aka so lokacin da babu ruwa sai a yi amfani da ƙasa kenan kaga badali kenan ko kuma lokacin da akwai matsala to nan sai Allah ce wa in kuntum marda can an yi zancen alwala idza kuntum ila salah idan kuka tashi zuwa ga yin sallah faghsilu wujuhakum idan kuka yi niyya ake nufi domin nan nan in muka ce idza kuntum kasa akwai masu tsoron su ce a'a ai a walla cikin qur'ani abu biya an ka faɗi ko faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn shikenan suka ce waɗannan ne ai ai shi yasa da ya duka sai ga ya wanke huska ya wanke hannu ya sha makai ya abu ga ce kunne ba a ce ba babu inda Allah ce a wanke kunne shaka a ce kana shaka makan ka bila'i kurkura kana zuwa kana faruwa cikin baki suna wucewa azumin ka ya kai ba ka da azumi ina fata an fahimce ni to na farko nan sai mu ce idza qumtum ila sala idza aiwa idza aradtum alqiyam domin ne idza qumtum in kun ka tsayu to cikin masallaci an tsayu a sallah ina zan ci alwala kaga babu zan ci alwala shi da kansu ku sai da wannan ba faghsilu wujuhakum ku wanke huskokinku ko ba haka ba sai ce maka to ai shi kenan bakin su kenan sai mu tambaya shi hanci ina yake cikin fuska baki ina yake fuska to ina yanka ida su idanunka da kaka wankewa suna cikin ina an ce ka wanke ido ne to ka gani ba a ce to kaga sai aka ce wujuhakum kulluha suna cikin waɗannan duk abin da ya shafi wannan sannan kuma wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan ku kunne cikin mi suke cikin kai cikin kai suke Allah subhanahu wataala sai Imani min ar-ra's ma dalla al-ubnan min ra'as hadisi kamar da tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan nan ko da bamu dauki hadisai ba in muka dauki istinbati waɗanga Qur'ani ya kawo su sannan ya isar da wato usulikin saboda wadansu suna tare da shi Na.
a gane ni sai Allah ya ce to wa in kuntum wa arjulakum ila al-ka'bayn ku shafi hannayen cinanuwan ku har zuwa ga idon sawu an gane ni wannan abin nan wani kashi ne wanda yake mai kama da dan bul wanda a cikin gane, na abubuwa.
gefen kafa.
Ya- yawwa wa aydiyakum ila al-marafiq ku shafi hannuwanku har zuwa ga gwiwa hannu nan Ana ku wanke.
kusurwa kenan yawa ku wanke su to waɗannan su ne asal sai Allah ce wa in kuntum junuban junuban fatahharu amma in kuna da janaba to nan ba wannan za ku yi ba kaga wannan ya nuna mana cewa wancan hukunci na alwala in ba kuna da janaba ba ne tunda ita janaba alwala ba ta gusar da ita sai Allah ce fatahharu to ku wanke jikinku gaba daya da wannan malamai suka tabbatar da dalilin cewa duk mutumin da yake da janaba in yayi wanka ko bai yi alwala ba zai je yi sallah shikenan alwal a wankan a ba wankan janaba ya wadata mishi ba madalla wankan Saboda- da eh, Eh, me ke da fahara karama mhm.
ta talata fil akbar yawwa dama alwalla karaba ce wanka babba ne gaban da ake wankewa a cikin alwalla ana wanke su a cikin wanka kenan sun shiga ciki Shikenan.
kuma an yi alwalla ko ba a yi ba don wankan janaba akwai sifa biyu gare shi akwai sifatul ijza akwai sifatul kamal sifatul ijza shine ka yi shi ka game jikinka da ruwa gaba ɗaya ya isar maka an gane ni kamar ba a ba mutane wahala ka san mu yanzu sai a zo a ba mutane wahala da yawan mutane sai a ci an kai mai mata ba iya wankan janaba ba ka san muna da irin wannan matsala wankan janaba ba wani abu bane sabuni in ka dauka ka yi wanka ya in ka dauki ruwa duka suka game jikinka yayi wankan janaba wannan ba wajibi bane irin wannan da ake cewa sai an fara da dama da hagu duk ku rikitar da irin wancan lokaci da aka ce akwai karatun wankan janaba yawwa karatu wankan janaba ba wani abu bane wankan janaba minti biyu sun isa na farko shine in ka zo in kana da janaba ka wanke al'aurarka daga nan ka game jikinka da ruwa gaba ɗaya kam Ya isa.
shikenan kuma ka je ka yi sallah don Allah ya ce wa in kuntum junuban fatahharu idza kuntum ila salati faghsilu kaza kaza kaza kaza kaza wa in kuntum junuban fatahharu kenan in kun kai tsarki ku sai ku yi sallah To amma wannan nukta Sheikh Abdul Malik zaga mutane mutum yayi wankan janaba ya kare amma sai ya ganin har yanzu dai shi ya kamata sai alwala sai ya fito waje ya sake yin ya alwala sake yin alwala wani ma sai ya gama alwalar da yayi misali ko da yayi sifatul kamal din na'am ko da ya alwala farkon ko da wanka yayi far yayi alwala kamar yadda ake so na'am marra marra din da ake yi a wankan janaba Na'am.
sai ya kare na'am ya jinkirtar da wanke kafa daga baya sai ya wanke kaga yayi alwala na'am amma sai ya gani wannan alwala tun da ta zo a cikin wanka to ba za ta wadatar mishi da me al- ba za ba za ta isa mishi ba wan- ba na alwala.
wannan yana da dalili guda biyu na farko akwai mutanen da wato sun jahilci hukunci yana da kyau malamai idan suka yi bayani kuma ga aya ga hadisai shikenan ya isa Allah dai shar'antar da addinin shi da cewa in kuntum junuban fatahharu shikenan ga ummu na Aisha tace kuma manzon Allah ya yana wankan janaba bai taba yin alwala bayan ya ba bayan ya kare ba kenan wannan yana cewa farko ne ake yi kuma ba a yi karshe kuma in bai yi ba kenan babu zancen in an kare wanka babu zancen ayi alwala tunda bai taba yin alwala ba bayan yayi wankan janaba ko da yayi bi sifatul ijza ko da yayi bi sifatul kamal ma'ana ko da yayi alwala a cikin wankan ko da bai yi alwala ba a cikin wankan nashi to Sheikh Abdul Malik bari mu zo nufta ta misali ruwan sanyi na'am da yin wanka da su misali mutum janaba ta kama shi na'am
mun san kamar yadda ka kar- ka- ka yi bayani da zu na'am ita alwala ko da mutum yana tafiya yana da alwala ruwan da zai za su isa mushi alwala na'am to kaga ko da ya alwala a nan tunda akwai janaba ta tar da shi wannan alwala ba za ta halasta mishi da yin eh sallah gaskiya ne a wannan ne malamai suka ce taimama akwai lokacin da take fin alwala karfi na'am saboda mutum zai iya samun janaba a na'am cikin tafiya Mhm.
baya da ruwan da zai wanka da su Na'am.
To amma ga turbaya zai iya mi Mhm.
taimama Taimama.
zai iya yin sallah da Na'am.
wannan taimama Na- tashi na'am.
amma ga ruwan alwala yayi alwala kuma yi sallah bai yi ba bai yi ba na'am sai dai taimama ce za ta dauke mishi eh, wannan al- wankan janaba ba na'am a nan kuma akwai wanda suke suna abin yana rikita musu da kwakwalwa na'am a nan ko da ka samu ruwa daga baya na'am wanka ne za ka yi ka fuskanci sallolin da suke gaba na'am wancan sallah sallah da kai ya riga ya yi da taimama eh kwarai ku saboda akwai wanda suke ganin sai nan cewa ai Ai, kuma ba cewa ka suka zai- labud da alimi da fil waqt Eh, in dai akwai lokaci dole sai ya sake don waccan wato ka san abinda abu matsalar sun kasa gane cewa waccan sallah da kai shari'a ce ta baka damar ta samun ruwa da ake cewa idza wujida alma batala tayammum eh ba- batala tayammum amma waccan ibada da an kai da shi ya riga ta to me amfanin ruksa aka ce za ka mai yawwa babu amfanin ruksa to ka san matsaloli ne waɗanda muna fama da matsalolin da da waɗansu wannan qadiyar da ka karanta da zo albadal lahu hukmul mubdil shi ma ya kamata mutane su mutane su yi amfani da shi to sannan kuma da Allah ce wa in kuntum marda kaga nan Allah ya kawo hala istisna'iyya na'am in kun kasance marasa lafiya tunda Allah ya san za a yi rashin lafiya shi ya halicci rashin lafiya kuma yace sai an yi kuma babu wanda ya isa ce ba zai rashin lafiya ba ko ba haka ba wa in kuntum ala wa in kuntum marda aw ala safar ko kun kasance akan balaguro aw jaa ahadun minkum min al-gha'it ko ɗaya daga cikin ku ya fito daga dushi yayi kashi aw lamastumun nisa ko kun shafi mata akwai sabani ne shin shafa na shafa ne jiki ko ko shafa na kusanta to almuhimmu dai mu dauki jima'i ba su shi shafa na jiki shine abin da malamai suka suka rinjaye don mi don shafar jikin mace misali in dai ba wani abu ya fita daga cikin jikinka ba abu a- babu wani dalilin cewa arwallaka ta karya ina fata an fahimci ni. wanda malamai sun nakasha wannan kabaya amma dai ni na fi ganin cewa a dauki ra'ayin ahnaf da suke ganin abin da ake nuna shafa shi dai ne jima'i an gane ni falam tajidu ma a ce in buku samu ruwa ba an gane ni fatayamma mutu sai ku yi taimama a nan shi maras lafiya sai an ka ce falam ta ji duma an ba ku samu ruwa ba kenan kaga marashin lafiya to sai ya samu ruwa shi kuma bai da damar da zai yi amfani da shi to zai yi amfani da shi a nan abin da shi marashin lafiya hali biyu gare shi akwai rashin lafiyar da zai hana maka damar da zaka je ka samu ruwa shi yasa Allah bai kawo hukuncin sai bar sha'ab amma mutanen da su suke da janaba da mutanen da suke akan balaguro balaguro hali ne na rasa ruwa an fahimce ni Eh, mu- musamman mutum na cikin cikin gari wani lokaci ma kana cikin gari zaka iya rasa ruwa paske mu yanzu mun zan bayan turawa da SNA ta jaye ruwa shi kenan an shiga bala'i tabbas babu rijiya da mu dama Najeriya su suna da rijiyoyi rijiyoyi komi kuɗin mutum sai ya yi rijiya a gidan shi da motar da komai saboda da an jaye ruwa babu wata matsala za, za a samu ruwa amma mu yanzu ya mai in dai an ka jaye ruwa to kowa sai ya koma isa to kayan a zo isa a ɗibi ruwa rayuwa ba ta lalace ba saboda mun zan bayin turawa to amma in aka samu wannan matsala shi rashin lafiya matsala biyu gare shi ko ya rasa ruwan domin bai da lafiyar da zai je ya samu ruwa to da na biyu ko akwai ruwan amma bai iya amfani da su mana tabar ruwan zai iya ƙara mai rashin lafiya ko ya jinkirtar da rashin samun da- madalla to su waɗannan ko kuma mutum ne mai lafiya amma ya je kasashen da sanyi ya tsananta ko ko sanyi ya yi wani tsanani saboda akwai inda sanyi yake da tsanani sosai kamar inda kankara take zuwa kankara suke zuba da kamar irin kasashen laraba in ka ɗauki Maroc lokacin sanyi irin su Algeria lokacin sanyi su waɗannan bale irin su kasar Rasha ita wannan ko da yaushe ma akwai yankin da shi ko da yaushe mutane bisa kankara da ma suke rayuwa inda cikin yankin da suke ce ma da Eskimo mutane na waɗanda cikin kankara suke rayuwa su wannan ko da lokaci ba cikin sanyi suke to menene hukuncin su parce que addinin musulunci addini ne na du- duniya gaba ɗaya sai Allah bai bari ba sai ce fata yamma muku yi taimawa to mi ya ake yin taimama mutane da dama suna rikicewa na taba kis- eh, tuna kissa ta wani eh, malami in ban manta ba eh, ko Sufyan Sauri ne ya zo ya iske wani mutum yana zai yin taimama da ya zo sai ya buga ƙasa haka ya bada pap ya yi haka sannan ya sake ya buga ya shafa ma fuskar shi ya buga ya shafa ma hannaye ya buga ya shafa ma kanshi ya buga ya shafa ma kunnuwa ya buga ya wai- ya shafa ma kafa ya tunda buga dai shafa- alwala ce yawa ake yi to yanzu tun da yawa babu ne sufiyanu sauri in ban manta ba dai ko sufiyanu bin uyayna ko sufiyanu sauri sai yana kallon shi sai da ya kare sai ce mai kai kai mantuwa ai ce ni yace baka shaka ba gaskiya ce. kasa ga ga ya ya san nan da hankali ya aiki amma san ya aiki Kuma bai kurkura ba.
yau bai san bai malam bai ba bai shaka ba bai kurkura ba to kaga ai kurkura ba kurkura tana da sauki don mutum na isa kasa shi abin ga amma ga inda tashi hankali shi ke to eh, abin nufi taimama ba abu ne mai wahala ba mutum idan ya buga hannayen shi ga kasa ya kakkaɓe su zai shafa ma huskar shi kamar haka sai ya shafa ma hannayen shi daidai tafin hannu daidai nan domin hadisin da yake cewa za a kai ga gwiwa hannu malamai sun ce hadisi ne wanda bai ko inganta kuma ba.
hadisin da ya zo ya ce a yi buga biyu I- yawa a buga biyu waɗanda musu inganta ba bugawa ɗaya ta isa to kenan taimama ba wani abu ne mai wahala ba a buga a shafa ma huska a shafa matafin hannu Shikenan.
shikenan taimama ta ƙari alfada babu wani wahala an gane na yawwa to wannan shine taimama ga yadda sifarta take a buga so ɗaya ba su biyu ba sannan a shafa ma huska da tafin hannu ba sai an kai ga gwiwa hannu ba kuma ba a shafa ma kunne ba a shafa ma kai ba a shafa ma ya isa da fuska da tafin hannu kawai duk bakin su to mala abdul malik ga wani abu kuma da muke son ka muna bayani akai na'am Eh, yanzu misali eh, lokacin sanyi da muke a ciki yanzu kawai mutum da yake da yamai cikin yamai yana da gas yana da garwashi yana da itace na'am shin wannan za a iya cewa lokacin sanyi uzuri ne da zai hana shi yayi wanka na'am babu dalili kan wannan illa fi halatin wahida shine yanzu misali akwai lokacin da in sanyi yi tsanani ruwan zafi ko an so a yi amfani da su ba za su amfani mutum ba, domin lokacin da za ka fito har yanzu tasirin yana nan amma munan Nijar alhamdulillah ba mu da wani sanyi fil ghalib ba mu da wani sanyi da za a cewa ya hana mu mutum musamman dai masu lafiya sannan waɗanda ke kawo wannan uzuri da cewa lokacin sanyi ne ba su da niyyar biya Allah da gaskiya domin in an ka umurce ka da abu to an umurce ka da duk abin da zai sa wa ka tabbatar da shi yanzu misali in na ce maka ina son ka kawo mini buhu goma da shinkafa ba sai na ce maka a zo su bisa mota ba tunda na san dai ba ka zuwa ka ce a zama buhu goma don na san ba ka ɗaukar buhu goma ko ba ka ba kenan in na ce ka kawo min buhu goma na umurce ka ne da buhu goma nan ka san hanyar da za ka bi ka kawo su kai ka san da za yauwa Allah da ya umurce mu da sallah kenan ya umurce mu mu bi hanyoyin da duk za su sa mu kai ga yin sallah O- wato alwala tattalin ruwa yin ɗahara duk shina daga cikin umarni da sallah don bai yiwuwa a yi sallah babu tsarki bai yiwuwa a yi sallah ba a yi tattalin ruwa masu kyau ba to in ka ki tattalin ruwa kamar ka ki yin sallah ne domin babu wata hujja wadda za ka kawo wa dole da mutane su gane cewa abubuwa na addini da ba mu ɗaukar mataki kamar misalin yanzu wani misali da na baka mutum da zai sallah asuba sai ya ƙi yin bacci sai da ya bari karfe hudu na dare sai ba sai ya yi bacci aka yi sallah bai sani ba bacci ya yi mishi nauyi bayan ya tashi aka tambaye shi kaka sai ce ai an ce ai wa anin na'imi hatta yastaqif an dauki alƙalmi daga mutumin da yake bacci har sai ya falka ka dauki mataki ko baka dauki mataki ba kai da baka ya dauki yi mataki rigiri da ba ma da hukunci ka ka gani to wannan shine muke son mutane su gane mutum ne ya san cewa zai iya yin ruwan zafi ya imama su ya yi wanka sai ya kau da kanshi ya yi bari sai da zafi ya ta waye ce haka yi wannan da mama ce Allah ce ai bab ya buga to baka da sallah tunda baka bi hukuncin da Allah ya ce ba kai kana da ikon kai amfani da ruwa ka kiya ka bari sai da lokaci ya wuce ka zo ka yi taimama wannan kuma dole ƴan uwa musulmi su gane wannan domin kuma akwai abu guda wallahi wallahi mai imani bai cewa ya kawo uzuri na ƙarya game da umarnin Allah yanzu muna gani in lokacin azumi ya kama da yawan musulmi ba su yin azumi wasu daga cikinsu sai ka ji sun ce ai doktor ya auna su musamman irin mutanen birni an zaka birni an ji daɗi ana cikin AC ana jin daɗi sai ka ji mutum ya ce a likita ya auna shi ya ce ya ji ya dubi da listoma dubi da listoma likita ya ce ya ce a baka kamar chinese akwai debi wani kuma ya je shi an so ordonance wajen likita wajen likita kuma shi likitan tayo bai sani ba an gane wani kuma ya sani yanzu babban abin da ake ciki sai likitoci suka gano cewa yin azumi yana sawar estoma ta kwanta Hmm.
tana maganin estoma paske abubuwan da kake ci waɗanda ciki ga yawan wahalar abin da nasu nike su in baka ci abinci ba babu su kenan in ka yi suhur cikin ka zai huta ko da azumi yake karewa ka samu lafiya kenan uzurin da mutane suke kawowa na cewa wanda lokacin sanyi ne ba su alwala ba gaskiya bane dalili kuma bari in ba da dalili wanda zai fito ga fili shine cewa in muna da harkokinmu na duniya waɗanda za a buji wallahi ba mu jin wannan sanyi babu ɗan taksin da zai zakkuwa ya ce maka yanzu lokacin sanyi ne bai samu hita- dama hita amma ranar da bai aiki bai sallah asubahi ya aka yaka dan an fifita bangaren duniya kan bangaren lahira ka gani babu wanda za a cewa yau akwai an ba direban da an kata da shi yau akwai misiyo ya ce yau sanyi a akwai kafin ma mai gida ya tashi ya yi wanka tun karfe hudu ya shafa mai ya yi komi da komi ya riga yana dan masallaci ya yi sallah ai ya zo da mota tana ralantir yana jiran director su yi balaguro kana da tafiya karfe uku da rabi ko karfe hudu a report ka gani kafin lokaci kana kai suna ta wani ma tun karye uku ka bar wa gidan shi to kenan yana da kyau mu gane cewa waɗannan abubuwan da muke kokarin mu laɗi da su in ma mutane ba su sani ba fa ba wa mutane ba malamai ne sun kasa mutane yin sallah ba su malamai karantawa ne suka suka ce Allah ya ce ai sallah ba malamai suka sa mutane yin azumi ba Allah ya ce ai azumi su ma suna yin azumin kenan ya kamata mutane su tsaya bisa ga dokokin da aka umurce su da su Sheikh Abdul Malik Allah akwai abu biyu shi ma suna daure wa mutane hankali musamman lokacin sanyi na'am yanzu shafa akan kofi ko shafa akan sosai ko akan takalmi ko akan takalmi na'am ya shafan yake ya hukuncin shafa sannan kuma shi mazaunin gida wani tazara wani da wani lokaci ne aka bashi zai iya yin shafa na'am haka kuma mutum da yake cikin balaguro kwanaki nawa ne zai iya yi yana shafa na'am na Eh, wannan hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga ali ibn abi talib yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu wato wato ya bada lokaci kafin cini lokaci ya bayar ga mutumin da ya saka kofi to in muka ce kofi bari mu fassara saboda ka san muna cikin lokacin da mutane ba san menene kofi ba sai malamin ya ce kofi ba menene a kofi kofi sune waɗansu takalmi wat- na fata waɗanda can da aka yi zamanin amfani da su waɗannan takalmin ana sanya su amma kakan samu misali yan tabligi sana yawan Ye- suna yawan sa su a yanzu yawa to su ne takalmi na a fata zaga ana shiga masallaci da su ana sallah ma da ana su ana sallah da su waɗansu takalmi ne waɗanda na fata ne kuma ba su liki ba su kai ga wuce abin nan ba su kai ga kobri ba suna tsaye a bakin idanun sawu ne Na.
to waɗansu ne ake ce ma khuffi kuma sun samu suna daga al-khafif ne shine abin da bai da nauyi Na.
an gane ni to waɗannan su ne takalmin akwai aljawrab abin da ake ce ma shosset sannan akwai al-na'lain abin da ake ce ma takalmi mutumin da yake mat- ba matafi bane yana zaune a gida shi na cikin yamai Mm.
to ya halatta ya shafa akan shofet ya halatta ya shafa akan kuffi in kuffi ne ya halatta ya shafa akan takalmi wanda akan takalmin nan da yawan mutane ba su san hadisan ba sai su ce a takalmi ba a shafawa saman su to hadisan suna nan da dama ba ɗai ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba suna da yawa fa sun zan mutawatirai ina fata ana fahimta ta at-tawatur al-ma'nawi ko at-tawatur al-lafzi kamar yadda malamai suke faɗa a malamai ilmul hadith kenan shafawa akan takalmi tun da hadisi ya tabbata ba mu da shakka tun da annabi sallallahu alaihi wasallam shi zo da addini mu ce ya halatta kuma yin sallah da takalmai ma in suna da tsarki suna da tsahara ya halatta amma wancan lokaci babu tafi a cikin masallaci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana iya ka zo da takalmin ka kodi shi to amma mun ko suna da tsarki wani bi taffunan da akwai cikin masallaci in ka zo ka ce zaka sallah da su kaga taffunan zaka abin nan nasu Zaka ba.
to muna kira ga ƴan uwa masu son tatbiqin sunna saboda wasu su in an ce sunna suna son tatbiqin sunna ɗari bisa ɗari ba Allah a kiyaye irin wannan saboda bi saboda zaka zo da cikin masallaci ka haddasa tashin hankali ta ce manzo Allah ya ce sallu sallu fi ni'alikum yawwa sallu fi alaikum ka zo ka taka tafi a ce to kun gani ko dama mun haɗa muku yaran nan wa da su da ƴan ƙwaya bambancin su kaɗai da su da ƴan ƙwaya bambancin to in ba ba ku ci wani a'a ku karantar da mutane ko ku bari a masallacin da kai kake liman kana so ka nuna mutane da sunna take inda ake saurara ma inda kake da iko sai ka bambaka sunna amma inda baka da iko za a zo a tada fitina ko a yi rikici addini ba don a tada rikici ake so a ana son a ganar da mutane addini in babi ne ya zo ka yi bayani in masallacin ka ne kana da iko kai ne liban ka karantar da almajiran ka kuma ku zo ku bambaka da sunna ina fatan ana fahimta ta kenan dai a takaice mutumin da yake a gida an ba shi yini daya dare da wuni ke dare da yini a ban kasar kamar da suke faɗa to shi ko mutumin da ke akan balaguro an ba shi kwana uku sassan duza kenan eh, in dai ba ya yi janaba ba an gane ni in dai ba ya yi janaba ba in dai da mutum ya je dushi ne ya yi kashi ko ya yi fitsari in ya matakar da ya sa su suna da tsarki ya sa su shi na da tsarki ma'ana ya yi alwala sannan kuma ya sanya sannan ya sanya su to ya ga damar ya shafa in ya shafa nan ba sai ya cire ba ya je ya yi sallah da su wannan shine abin da nasu ya tabbatar Mana mutum zai iya yin wani misali yau ka tashi, na'am kafin ka fita kai yi wanka, Na'am.
kai alwala sai ka sanya sosai cikin ka.
na'am A nan za ka iya wuni kana shafa a kan sosai.
sosittin nan Kuma shafan yaya yake?
eh shafan yadda ake shafa kamar yadda ake shafa zaka ɗebo ruwan ne ka shafa daga sama Nan kawai haka ne za ka yi a kan saman.
eh saman shi ba sai ka tafi kasan shi ba Mana ba za ka yi haka ba ka jayo gaba ga- kasa da Sama da kasa.
eh wannan wannan ba Haka wannan take ba a yi.
shafawa kamar yadda Ali ibn Abi Talib Talib yake ya cewa- لو كان الدين ب- بالرأي لكان المسح مم.
آه، أسفل من الخوف أولى من المسح على أعلى na'am kenan da mutum addini da ra'ayi ne Yake yi.
da kasa ka ba za a shafi tunda ita saboda ke shi kusa da datti kenan.
kuma shi ke takan kasa Mm.
An kaga fi shafawa a haka kuskure ne kuskure ne Shafawa kawai daga haka sama kawai.
ake shafawa in Sai mutum ka ya shafa.
shafa daga sama shi kenan magana ta kai ya Allah akwai wata nukta mai muhimmanci shine mafi yawancin yan shi'a suna ganin su cinai ba a wanke su shafawa a ciki Mm, sosai wannan qadiyya ce wadda take qadiyya khatira jiddan sosai.
suna amfani da lugha wani lokaci Eh, da wancan ayan ma ta- yawa ta- ita ce ta- ai ta- ta- wato kamar da Allah ya ce wato Wa idan antum kuntum ila salati famsahu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum وأرجلكم.
wa arjulakum ila al-ka'bayn Wawu kenan to sun ka ce wamsahu bi ru'usikum sai an ka ce wa arjulakum kenan ba a ce wa arjulikum wa arjulikum ba amma a kira'ar da an ka ce wa arjulikum sai suka maida ta gefe kafin ce ni Na.
domin nan wa arjulikum muna da ita wa arjulakum muna da ita mafi yawancin qurra sun karanta wa arjulakum saura kuma sun karanta wa arjulikum to in mun ka dauki wa arjulikum shafa yake ruhi tunda ma'atufi ne akan ru'us imsahu bi ru'usi الباء حرف الجر رؤوس اسم مجرور به وعلامة جره الكسرة الواو واو العطف أنغاني وأرض لي سيدنا معطوف عليه وكم كم ضمير متصل مبني على السكون في محل الجر بالإضافة أنا مقارسة قولي تيتو وندمي أنك كيتنشي تو إن مكدوبا wa arjulikum kenan sai mu ce ba sufi ne akan shi amma kira da ta zo wa arjulakum to sai ya zama to fagsilu wujuhakum kenan wa arjulakum tunda ma'atufi ne akan fam wato fa- fagsilu to fagsilu ku wanki kaga wannan kira ta nuna wankewa za a yi nan ko wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum sai malamai suka dauki waɗansu suka dauki kamar abinda ake cewa at-tarjih wasu sun karajjaha shine a shafa kawai yan shi'a an gane ni da kuma waɗansu daga cikin malamai da suka yi ishtihadi suka bi su kuma ibnu jarir tabari kan suka kafa hujjar cewa ibnu jarir tabari ya ce akan wannan ra'ayi mu a matsayin mu na malaman ahli sunna ko almajirai na ahli sunna ko a aqidar mu ta ahli sunna ba mu yarda ba a ce ibnu jarir tabari baya yin kuskure don ibnu jarir tabari ba annabi bane Na.
mu mun yarda da shi Manzo mun Allah yarda kuma yace wailul lil aqabi min minan na kaga abinda kuke son mu ce wato eh, ko- wannan ma suna iya kafa hujja cewa aina ana zancen wanda ya fara wankewa ne bai wanke duka ba don eh, ibn rushd al-andalusi a cikin bidayatul mustad hadith muqtasid ya ce waɗanda suka fara ake zance an gane ni amma mutumin da aka umurce shi da shafa ai shi wannan hukuncin bai shafe shi ba ina fatan ana fahimta ta amma abinda muke son mu ce nan ibn jarir at-tabari ko da yana daga cikin wanda suke ganin shafawa za a yi ba wankewa za a yi ba an mu muna kira shi imamul mufassirin kuma mu mun yadda da shi amma ai su ba su yadda da shi ba sannan abu na biyu kuma mu ba mu ce bai kuskure ba gaskiya to in aka ce wa arjulikum waɗansu malamai suka ce shi kira'a ta arjulikum akwai abin da ake ce ma wato al'af in an kai al'afu wato ittiba'ul majrur ya zamanto wato ittiba'in wancan ne yayi amma ba ma'anar shi yake dauka ba kuma akwai shi cikin larabci an gane ni Ko- wato kuma wadansu malamai suka ce a'a qira'ar da tace a wanke shine in za a wanke da ruwa babu wata damuwa qira'ar da tace a shafa shine tana nufin lokacin da an ka sa takalmi ko aka sa hufi ko aka sa safa kenan sai mu rarraba ko wace qira'a akwai inda ta dusa ba mu cewa wankewa ko da wuce ake nufi ba mu cewa shafa ko wuce ake nufi wa zai fassara mu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mu da aikin sa in dai zai wanke da ruwa wankewa zai yi in zai shafa shafawa zai yi amma bai zamanto kullun shafawa yake yi ba kuma bai zamanto kullun wankewa yake yi don ba a samu manzon Allah ya shafa akan kafarsa ba Na'am, Babu ba- wani ba- babu wani kufi Shamaki babu wani da- shabaki dole shafawa kuma aslan ma shafa malam dole ne kafa in tana ga fili ya zancen shafa kaga babu zancen shafa ba.
Eh, sannan Sheikh Abdulmalik yanzu akwai wani abu da yake su ma akwai iskali da yawa da yake sa mutane. Yanzu misali mutum ya sa safar shi ko ya yi shafa a kanta.
na'am Daga baya bukata ta sa sai ya cire na'am yana da alwalashi.
na'am bai yi sallar da ya ma alwala ba na'am misali zan yi alwala misali ni yanzu yana da shosati na'am to saura minti goma in yi sallah Mhm.
sai na je na yi alwala na'am akwai shosati a kafata na'am sai bukata ta sa sai in cire na'am to waɗansu sai su ɗauka yanzu alwala da na yi na'am saboda shosati da na yi shafa a kan shi na cire Na'am.
yanzu alwala babu babu ta na'am ka san abin da suke kallo wato sun manta da cewa lokacin da ka sanya takalmin Mm.
abin ya zama to tsaya ai da ma cinan ka tsarkaka ku ne Na'am.
kenan yanzu ba a buƙatar sai an sake yi akan su shari'a ta baka dama ka shafa bayan ka shafa alwallar ka tana nan to cire wannan ba kamar ka ce gaba bane don sosat ba gaba bace na Sannan- kan gaba ce ka shafa yawa sannan kuma ba a itidadi da abin da yake ba gaba bace ko ko gaba in ta samu matsala ba a aiki da ita misali mutumin da yake hannu guda gare in zai arwalla an ce a wanke hannayen ku shikenan kawai wancan hannu da aku shi ne za a yi ma in bai yi ma wancan ba ai ba a cewa sai ya saya ya nemo shi ko kuma misali mutumin da yake da hannun roba shi hannun roba ba a cewa yanzu kuma shi ba sai an shafa mishi domin wannan gaba asalin babu ta to wannan kuma zai kai mu ga mutumin da yake da rauni an an sa mai bandeji haka yawwa an sami shi bandeji haka to kaga wannan bandejin ko wani abu wanda kafa ta yi ta kai misali an sa mai wannan suke ce mishi ko plastic ko Plat.
ko platter da suke faɗa da faransanci shi wannan idan mutum zai yi alwala yanzu babu zancen ya shafa mishi domin Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah ku yi ma Allah biyayya gurgudun iyawarku ko ba haka ba kenan lokacin da zaka alwala hannunka in yana da wannan fulatarkin ko ko kafarka ba ruwa ba za su kai ba shikenan babu wani abin damuwa sai ka bar su har sai lokacin da wannan gaba ta samu domin ba a haga mu ba cewa dole dole sai mun yi wadansu malamai kamar waccan qadiyar da kake faɗa wadansu suna ganin cewa a'a tunda ka cire shosai cikin sai ka Allah ta ce.
ta cire sai ka saki amma wannan sabani ne wanda yake ba mai na gair mu'tabar gairu mu'tabar abu na biyu eh, wancan abin da shafi plaster waɗansu na cewa a'a yanzu abin da za a yi taimama ya kamata mutum ya yi ina fata kana fahimta ta sai su ce a'a mutumin da kawa sai guda ba a samu inda za a yi taimama zai yi waɗansu ka ce a'a to yanzu misali in kana da wani wuri kana da kurji kana da wani rauni to akwai inda ruwa suke kai akwai inda ruwa ba su kai to yaya za ka yi sai sun suka ce to yanzu abinda za a yi ka zubo ruwan in suka kawo daidai wannan wurin sai ka ɗebo ƙasa sai ka goga eh, eh, eh, daidai wannan wurin sannan ka wuce Eh, Allah bai ce a haɗa Allah, akwai alwala takallufi a yawa bai dace a ce sai an haɗa alwala da taimama ba ba dole ba ne ina fata an fice eh abinda ake so in ka baka samu ruwa ba ko ko ba za ka iya amfani da su ba to sai Allah ce kai taimama domin addinin musulunci a gina shi ne akan sauki akan sauƙaƙawa ba wai an azamu da abin da ba ya ɗauka ba ne kenan kaga malam idan mutum ya sa shosai skin shi yayi alwala ko da ya cire kana alwala shi tana alwalar shi tana da inda jamhur Eh.
amma mu faɗa ka san wani Eh.
in baka faɗi na shi ra'ayi ba cewa zai ka zo ka ya ya ta ra'ayinka ka tafiyar ka sannan kuma in ma i- akwai wani abu misali na yi alwala na yi shafa a kan kaina Mhm.
sai na je na yi aski na'am za a je awon Sai an- sai- sai- sai- sai- eh, ba- saboda ba- gashin da na yi Eh, aka ce- shafa a kansu Na'am.
yanzu na cire na'am na'am na'am Kaga- kaga wannan babu shi shi ba babu shi eh kamar mutumin da ya alwala ne muqaddar ta la qaddar Allah sai wata musiba ta same shi hannun shi ya ce ya cire ba a cewa yanzu sai ya sake yin wata saboda hannun da ya sha- ya yau wanke wasu ɗazu ya cire babu.
sai ya cire arwalla dama abin da ake so sai an samu abin da zai karya ta dalilin kuma da zai karya ta babu shi domin in alwalla ta tabbata baka yi fitsari ba baka yi kashi ba babu wata najisa a jikinka to mene ne ya karya arwallan babu abin da ya karyar da ita muna fatan ƴan uwan musulmi irin waɗannan matsalolin da farko su rinka tambayar malamai waɗanda sun san Eh, abin da tunda irin kamar wannan minti talatin ko minti arba'in ba za su isa ba a tattabo tattabo jalibai da yawa.
jalibai tana yiwa wani lokaci wani abu ma mun manta da shi sai bayan mun sabka sannan za mu- Daga- za- za mu sanar da shi amma abin da nake ba yan uwa shawara addininka shine babban jarinka domin addininka da shi kake neman aljanna wanda aiki da muka yi duniya abin da zamu fitar tuwo ne ka san wato neman abincinmu da abin da za mu sa sutura da abin da za mu ji daɗin rayuwa shine annan duniya kafin ni to yadda muke ƙoƙarin mu gyara duniyar mu kuma mun san barin ta za mu yi ya kamata mu yi ƙoƙari mu gina lahiran mu fiye da duniyar mu ko ba haka nan bane tun da lahira ita ce an matabbata nan duniya mun zo ne mu wuce da fasaji na muke kamar irin abin gani dama akwai motoci abin nan eh, bis guda bakwai da an ka bari masu kan mutane kiyama kullum suna ɗaukar mutane suna kai mutane kiyama waɗannan bis guda bakwai ko kai reservation ko ba kai reservation ba wallahi sai an kai kautar ana wannan bisu guda bakwai me su E, wato attanin zuwa juma'a talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi duk suna na zuwa kiyama kullum suna taya kiyama kullum yana yiwa kuma wallahi dole sai mutum ya shiga cikin ɗaya daga cikin su ko bis ta sahi ko ta marice ko ta landi ko ta mardi ko ta mercredi ko ta jeudi ko ta vendredi ko ta samedi ko ta dimanche wallahi sai mutum ya shiga cikin Jikinka dai yana nan.
dole to don haka mun zo ne mu wuce babu wanda ya zo ya tabbata a duniya a duniya darul ubur wuri ne mahaqqatul ubur wuri ne wanda aka zo tasha ekoga wanda za a wuce kinan ya kamata ka gina gidanka na lahira to in muka ce za mu yi sakaci da shi abin da ya shafi duniya kullum sai mun nemi kwararre in likita na ka bi kwararre magani mai kyau riga mai kyau gida mai kyau aboki mai kyau komai mai kyau kai da hatta da kasar ka yanzu in ka ji ba sai ba sai ka ce ka sai wata kasa ka ce ka fi sonta ah to yanzu duk waɗannan komai ka zafi mai kyau amma in an ka zo ga aikin Allah sai kai ta ragaita in ka ga dama ka tambayi dan kwaya in ya baka amsa ka ce wai lahira zaka zo da dan kwaya gaban Allah ka ce shine baka amsa in ka ga dama ka tambayi jahili malami wanda an aza shi ne ya ba mutane sallah ga wuri don saboda shi ne shi kadai ne annan ko shi ne dan iya karatu kaɗan malamin da ba masallaci bane karshen ta duwatsu ne aka aza malamin da bai iya karatu ba malamin da kana iya iske shi da zarko da tarki ne yana kokarin ɗaukar kale kale malamin da ka iya ɗaukar tambola malamin da bai san komai cikin addini bai karantar da kowa bai yi karatu ba waɗannan su ne za mu rinka danganta ma tambayoyin mu kuma mu ce za mu tsira gaban Allah subhanahu wataala Baya yi.
wallahi tallahi wannan ba zai taɓa yiwuwa ba dole mai son Allah zai tsaya ya tambayi malamai kuma malaman da suna da ilmi abu na biyu ya zamanto kuma malamai ne an shaide su ana ganin suna da kwatanta gaskiya suna tsoron Allah amma in dai a ce a yi ta tambaya ne ba zai yiwuwa ba kuma dole na ka tambayi malamin da zai iya gaya maka gaskiya ba munafukin malamin da ke tare da kai ba saboda da yawan malaman da suke karkashin waɗansu mutane ba su iya gaya musu gaskiya in malami na karkashin gwamnati yana da wahala in mas'ala za ta taɓa gwamnati faɗi gaskiya amma in ba gwamnati ta taɓa ba ina iya faɗi gaskiya in malami na ƙarƙashin wani mai kuɗi mai gida nai bai iya faɗa mai gaskiya amma in abin da yake so ne ya ga gaskiya ta dace da abin da mai gidan suke so yana iya faɗa kinan dole ne kai in ka san malamin da ke ƙarƙashin ka bai jin tsoron Allah bai dace ka tambaye shi ba in ka san bai iya gaya ma gaskiya bai dace ka tambaye shi ba don in ka tambaye shi ina tuna kissar wani malami ana kiran shi eh, Kalarawi Na gani.
sai na Najeriya to garin Kano yake to malami ne mai ban dariya kuma yana faɗin gaskiya to wata rana sai gwamna ya gayyaci Na.
malamai da gwamna ya gayyaci malamai Gurguje shi na'am lokacin mai.
to kuma da labarin mu isa mu karasa wannan eh, Na fusa, kissa kissa kin.
labarin.
yawa sai gwamna ya gayyaci malamai yace aje a sharuwa shikenan malamai da da aka ga- gaggaba kalar awi saboda ban dariya yace ni tun da ji haka tun karfe biyar tun karfe biyar na tafi ya ce na zo na iska ɗauka da nace ba ni hanya ya ce ya ce ya tambaye ni nace kai ni zaka tambaya zan sai in mare ka wallahi shikenan aka bar kala rawi wuce aka je aka ci abinci aka yi liyafa aka yi ma malamai kyaututtuka da irin envelope da ake da su sai ɗan jarida suna ma malamai kowa shi yi magana sai aka ga kala rawi sai ce a shi bai ba- bai magana ɗan jarida suka zo aka ce a malam kowa ya magana kai magana ce a shi ba zai magana ba don kaɗan zai faɗa amma ba ta da kyau aka ce a yi magana ne ya ce a shi ho bai yi. in wa zai magana wanda zai faɗi wallahi ba ta da daɗi aka ce faɗi ya ce to shi kenan ya ce to mai girma gwamna tun da dai Allah ya kaddarci ka gayyaci malamai kuma kowa an samu ya ɗan yi ƴan kwaraka ya ɗan samu abincin da ya ci don wani ya jima bai ci irin wannan abincin ba tayi ma wani bai taɓa ci irin wannan abinci a rayuwa ta ba.
Ah.
sai kuma kowa ya samu nashi rabu an bashi abin sa aljihu ya ce wallahi duk malamin da ya zo wannan wuri in ka tashi neman fatawa ta Allah ka ka tambaye shi duk malamin da ya zo wannan wurin ya ci abinci aka bashi envelope ya ce wallahi in dai kana neman fatawa ta Allah ta gaske ya ce wallahi ka tambayi duk malamin da ya zo a wannan wuri Allah ji Allah ji wani mai kyau.
Insha Allah mun kawo ƙarshen lokacin mu anan ne zamu dakata. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan darasi da muka yi akan hukumce hukumce da suka shafi wannan lokaci na sanyi saboda mun ga mutane a ko waɗansu ababe da suke da jahilci a kansu musamman shafa akan kofi shafa akan sosai shafa akan bandeji da sauransu da kuma eh, amfani da ruwa da kuma yin taimama da sauransu wannan hukumce hukumce yana da kyau da sakaci musu da sakaci akan wa'annan da sallah ala ruwa wannan abubuwan ya kama da kuma sakaci akan tattalin ruwa ka za ka kwanta yanzu misali baka da gas kai kuma ka san baka da gas kuma eh, kana da bukatar kai wanka karshen dare ka Na'am.
ganin kayi sakaci za ka iya fitowa ka nemi gas kwarai ku tunda kowace sha sha biyu kana iya samun gas a yamin inda yunwa ce inda sai yunwa sai an ce nemi- wallahi ko minuyi ko karhe ɗaya da dare sai ya fito Sai ya Ka san- fita.
ka san tuwo ya kowa zama ɗan iska duniya komi iskancin mutum tuwo ya shi zama ɗan iska wallahi malam dalili kuma shi tuwo inda shi kowa zama Eh.
ta tsaftatacce komi kahircin ka to an gaba gare ka Allah dalili kuma babu mutumin da bai zuwa ya nemo tuwo ya gyara Babu.
kuma in ka gyara tuwo don Allah ka tsaya ka shiga cikin cikin ka ina kai tuwo ya hika zama ya hika zama na ci ya Allah zaka maka da alkhairi malam Amin, Malik amin.
insha Allah wannan hukumce hukumce yana da kyau mutane su yi kokari su san su saboda kowane lokaci mutum ya zama yana da ilimin akan lokacin da yake ciki don yi mai aiwatar da ibada shi da yanda Allah subhanahu wataala yake so a lokacin ne zai sa kwaɗin Allah ya karba mishi kenan saboda yayi abin da aka aza mishi da Allah ya karba wannan Allah subhanahu wataala ya yi kai kai baka san Allah ya karba ko bai karba ba to ba kai yanda manzon Allah ya umarni ba to ta yaya za kuma ka sa ka fa- ka yi fatan ma Allah ya amsa maka Allah subhanahu wataala ya karba mana ayyukan mu na alkhairi Amin.
annan ne zamu dakata mu ce wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله رب العباد